الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله wa kamar dai yadda aka saba aka yi alƙawari wannan watan za a rika gabatarwa da warwarewa shubuhohi wanda wasu daga cikin wanda suka kaucewa hanya suke kawo hujja da su wanda su kuma manyan malamai na addinin musulunci sun yi bayani akan cewa waɗannan labarukan ba su da asali a addini musamman ma abin da muke bisa kan shi shine cewa wai hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama asalan ya bayyana ne a huskar mahaifin shi wanda aka sani da abdullah ibn abdul muttalib sanan daga baya kuma da aka musu arme da aminatu ma'ana mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sanan ya koma kuma cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabu kuma da cikin baban shi kuma yadda kissa ta nuna haka jiya mun yi bayani kan cewa duka riwayoyin da aka samu na hanyoyin kissar guda shidda har zuwa bakwai yanzu kenan zamu hau bakwai malamai sun yi bayani cewa dukansu isosi ne isosi ne na ƙarya kowanne daga cikinsu marawaitan dukansu daga makaryaci ɗaya marawaici wanda kwata-kwata ma ba a san shi ba a fuskar ilimi ko ɓangaren riwaya ko kuma sanin cewa shi waye ma kenan ma'ana za ka san wanda yana da majhulul ayin kuma yana da majhulul hal abu bijan na farko ba a ma san ba waye umaru ta iya yiwa musulmi ne ta iya yiwa kirista ne ta iya yiwa makaryaci ne ta iya yiwa mai gaskiya ne shi dai ba san ba kowai sannan kuma majhulul hal kasancewar cewa shi mutuncin masu kuma ya ɗabi'a shi ɗai ɗabi'a shi mutumin kirki ne ko ba na kirki ba yanzu example aka yi hadisi a wajen mashajiya ko a wajen mazinaci kaga ba zai yi ba Allah ka tartar da to malam kai tsaye kenan yanzu za mu ci gaba darasi na uku cikin wannan kisan na intiqalun nurul muhammad shine turuwar haske na annabi muhammad daga jikin mahaifin shi zuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana yace dariqun sabi'un bil qissa hanya ta bakwai ga wannan qissa ita ma yace akhraja hubun sa'ad akhraja hubun sa'ad yabbabagat ibn sa'ad ya fitar da wannan qissa a cikin abbabagatul kubra mujalladi na hudu safaha ta 44 irin wannan kirin qissar ko ta ce da ko masha Allah kala yace akhbarana muhammad ibn umar ibn wajid al-aslami قال حدثني محمد بن عبد الله بن أخي الزهر عن الزهر عن عروة قال وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه وحدثنا إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قالوا جميعا فذكروا الإسلام عن ذلك ما شاء الله بارك الله فيك ينزو إن ذا متاشي التهجيك من نظام دايش التحقيق nan da zamu tashi wannan abubuwan duka mun yi shi ban mu bukatar kenan ne koma baya at-tahqiq to gashi nan da yanzu sai ku rike mazaja ka san ai kistar inda ake gane ta arijalu sanadi ne ake gane ta inganta ko ta inganta idan ku rike wasu daga cikin sunan su Umar amma ku rike ba duka a ciki wanda ya fara bada labari akwai Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Aslami Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Aslami dai kenan ko sannan akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Akil Zuhri shi kuma ya samu anin Zuhri daga al-Imam Zuhri ɗaya daga cikin malaman al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala al-Imam Zuhri kenan ko akwai kuma yace shi kuma Zuhri ya samu daga Urwa Zuhri tabi'in Urwa fa dan gidan Zubair ibn al-Awwam a wa tabi'in da sahabi dan gidan Zubair ibn al-Awwam kala to kuma ɗayan kuma shi kuma yace haddathana Ubaydullah ibn Muhammad ibn Safwan an abi yanzu kuri gari kenan daga cikin shi mana yace at-tahqiq tabbataswa akan yaya wannan kissa take ta inganta ko kuma bata inganta ba ana kafa hujja da ita ko ba a kafawa kullu yashi ali al-muallif wanda ya wallafa litan yace yanati hadha sanadun wahir jiddan wannan sanadin sosai ma shirme ne sanadi ne na ƙarya sosai ma kamar ka tambaye shi me yasa za ka ce sanadi ne na ƙarya me yasa ka ce bai inganta ba yace wa Muhammad ibn Umar al-Waqidi kaga Muhammad ibn Umar al-Waqidi muttahamun bil kadhib malaman hadisi suna tuhumar shi da yana ƙarya ita kuma a ka'idar hadisi ba wai sai ka zama to ba magare ko da wata ran wata ran kana jijjefa ƙarya ba ta karuwa idan ba sai ka zama to ba kawai siffar ka kai magare ne a inda kana jewa ko da kaɗan kaɗan ba karɓar riwaya وفي الميزان هذا تجل لسان الميزان نا ابن حجر الأسقلاني المجلد هنا أكو صفحة تقريب شدة ستين دبي يقال لك بصفحة دبو بقي دقري ترى دقومية ترى دأكو قال أحمد بن حنبل ابن حجر الأسقلاني أحمد بن حنبل هو كذاب shi wannan mutum wanda ake ce da shi Muhammadu bin Umar al-Wajidi ta tattan magariyati ne yukallibul ahadith yana juyewa hadisai jiya na muku misalin da galibi ko riwayar da ake to Aisha ta ce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsotsa goma ce take haramta arme tsakanin mutum da mutum ma'ana aka yi katari wata uwa sai ta shaye su wani da wanda ba ita ba ta aike shi kadura da kuma ita da ta shaye su da shi kuma ita haifi diya kuma ita ka girma kuma ita ka bukaci su yi arme shi ne hadisi yake nuna ma cewa a lokacin manzon Allah ya an yi sha ya an yi tsotsa sai tana bin ɗaya goma shi dan ya kama da kan shi ya saka an haka fizge mace ba a lissafa da kan shi ya kama ne ya saka allo ya kama ya saka ya lissafa goma tukan ake haramta masa arme da yadda ta fito daga jikin uwar da ya sha nono a jikin ta duk da bai tabbata a yi to kayan manzan Allah ya mata kuma sai aka shaye biyar sai aka tabbata su biyar ya zama to kenan tsotsa ne wacce take haramta arme biyar sai Aisha ta ce hatta tuwaffiya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wal amru kadhalik har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya madu al'amarin haka yake ma'ana kenan nawa kenan haka ne biyar kenan ko wani marawaci da ya zo wanda a riwayar wannan ita ce al-Imam Malik ya rawaito Malik ya ba ibn hadisin bayan kuma a a hadisin yana da riwaya sahihiya wanda shi wannan rawin taqalibi ne akwai riwaya wanda sanadin jin da rijalu sanadin yin sigata ne kuma a hadisin babu taqalibi hadisin ya zo ne ala tartib to wannan marawacin da ya taqalibi nan ina so ku gane me ake cewa taqalibi shine ya ce a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu lura kuma da magana shi shi wannan rawin kuma da abin da na gane da kamar yadda riwayar take asalin da cikin sahihu muslim wanda yake neman hadisin ya koma sahihu muslim hadisin wanda yake ingantacce yace ya zamanto a lokacin manzan Allah kuma yace kamar yadda Aisha ta ce marawaitin ne ne ya shamta ko ka gane yace ya zamanto a lokacin manzan Allah shayarwa goma ta take haramta armi tsakanin mutum da matacce ya ce bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mutu ne aka shahi biyar aka bar biyar yani ne za a shahi biyar bayan mutuwar annu shi waye ake wa to wanda ya ce an shahi biyar kin waye in Aisha ta ce yin dambe ana wa Aisha ta wahayi a'a in ka ce Abubakar ana wa Abubakar wahayi ana wa Umar wahayi wahayin da ake wa Umar shine ne wahayul ilham wahayi ne na ilhama shi kuma wahayul ilham la yakunu dina wahayul ilhama kai karan kanka zai taimaka amma bai iya zama zuwa addini dole ne an sami ne wahayun min Allah azza wa jalla ubangiji madaukakin sarki ya aiko mala'ika da sanar da kai wata shari'a ko wata doka ko wani hukunci halastawa ko haramtawa ko korewa ko tabbatarwa ko shahewa ko kawowa daga mala'ika ya zo da wa annabi kuma wannan banda annabi ba wa kowa ko shi kanshi Umar dan kan da bangadi ba sayyibu da Bukhari lokacin da ya hau kalifanta ya tattara duka sahabbai na manzan Allah ya tafi saurara ku ji zama ko da yan nasiha daga yau kusan da cewa duk wanda aka zo aka ce mun mutumin banza ne mun mu ne raba da shi da cewa mutumin banza ne ka lura a sai mun gani ko kuma a wani bincike da ya sa muka yi muka gane cewa mutumin banza ne kuma dan kadabi yana so nuna mutane cewa ba aiki da tsego ka lura kasance wani mutane suna ta umar ba mutumin jirgi bane ya rena mutane duk ba aiki da wannan magana a a sai an yi bincike an ga haka ne ko kuma a masu hudun mahassada ne a duniya da wannan wani da mahassada ai babu kuma dan kada da yace wahayi ya yanki ba wanda ake mishi wahayi bayan manzan Allah wanda ake mishi gashi ya mutu kuma dan kada da yace to ku saurara ku yi duk wanda ya bayyana mu mutumin jirgi ne a bayyane za mu amince mishi za mu mishi shaida abin da ya boye na boye iskantin shi da yake da lalatar shi ya tauna tsakanin shi ne da Allah malam ta ji magana ta adalci duk wanda ya bayyana mu lalatar shi ka zo kana tangadi ka sha giya ko ka sha taramon ko ka sha wiwi ko a gaban mutane ka tsohon wasu mutane iskanci ko ka mashi rashin gwamna ko ka zo kana koyewa wani abu wanda ya zo a addini ya ce shi kenan ka bayyana mu kai dan iska ne kuma amince maka ka lura ko da a ɓoye ya yi kowa zama mutumin jini me yake ni hana ko da ka yi kowa kyamun laili ka yi kowa yawan sadaka ka yi kowa karatun alkur'ani ba ruwanmu da koyon ka wannan tsakanin ku ne da Allah dan ka bayyana mu iskanci za mu dauke ka a dan iska dan ka bayyana mu kirki za mu dauke ka dan Allah wannan magana mai Umar dan Khattab yake so nuna yana ne a lokacin annabi shine yake bada labarin dan iska kuma bai bayyana muku ba iskan cewa ba shi labari Allah ba shi labari manzon Allah aka aiko mala'ika Jibril ya zana mishi manafukai a garin Madina 313 wanda wannan manafukan ba sun zama da annabi kusan shekara goma ya kasa gane amma yadda aka sauko mishi wahayi kuma aka ce musu dawa ne dawa ne dawa ne ɗaya daga cikin marawaita shine Kuzaifa ibn Yaman wanda shi sahibu sirri Rasulullah annabi ya zaɓe shi a matsayin abokin asiri shi inda kuka yi asiri da shi an kai da suka zo annabi ya zana mishi wasu daga cikin manafukan a Madina Abubakar ne Siddiq yana samun labari cewa jiya an yi shawara tsakanin Huzaifa ibn Yaman da annabi ya zana mashi ashe cikin waɗanda ake zama da su akwai manafukai wajen kusan 313 abubakar ya hankali ke tashi ya ce tsoron kada ashe annabi ya zana da shi ji abubakar ba duk kokarin da ya sai ya tana yi da ya wuto daga masallaci sallar asuba sai sai hozai fa dubun yaman gida ya sallama aka ce bai zo daga masallaci bare shi a hanyar masallaci sai mai da shi share ɗaya ta an shaɗu ka billah sai ina gama ka da Allah ina roƙonka da Allah har da sammani rasulillah ko kuma rasulallah sallallahu alaihi wa sallama min almunafiqina hal sammani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min ko kuma min almunafiqina ina roƙonka dan Allah ina gama ka da Allah dan Allah kar ka boye min na gama ka da Allah wai a cikin munafiqan da annabi ya zana a tanin ka da Allah annabi ya zana da ni ya ta lasta minhum ya taula baka cikin sai ta alhamdulillah ya ji kuma dan ta da ya samu labari shi ma ya tsare shi a hanya ya ta na tsare ga wani bayan Allah ya kuma mazaure yi to dan Allah tambaye ka yanzu ba annabi ba a yanzu kar ka mace umar wannan rayuwar da muke kuna tare da mutum zai rika masa gaban ƙasa kuma ba yanda zai ka gane ka iya sai dai na ga alama amma ganewa ta hakika wallahi ba ka isa ba to ka diba ga da ana ganuwa mana wuce annabi ne zai fara ganuwa mana wuce amma yiwa eh da rayuwa yi kuma dan ka dabe ta wanda ya bayyana mu na jirgin ne shi za mu yarda wanda ya bayyana mu iskan shi a bayyane za mu dauke shi a dan iska ko da a boye ya fi kowa zama mutumin girki wanda ya bayyana mu shi ɗan iska ne a bayyane wanda ya bayyana mu shi mutumin girki ne a bayyane ko da ya fi kowa iskanci a koyi ban ruwan mu da shi mu a wajen mu ne mutumin girki ne to nan abin da nake so mu gane ana shi wannan marawacin kaga maimakon da ya haka kaga ya sai ya zama to a lokacin manzon Allah shayarwa goma ta take haramta arne bayan manzon Allah ya mutu jiwa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai aka shahidu biyar ya ta tabbata su biyar kaga wannan magana da zai yarda ba maliku ba ko amma da yarda da don ga goma riwaya al-Aisha ya shi Ibn Hajar al-Asqalani a cikin lisan al-Mizan da al-Isaba fi tamyiz sahaba yake cewa wannan rawin ka qalidi ne dan haka shine yake kuskuren kalmar riwaya ta zo sahiha ala tartib riwayar abinda Aisha take cewa ita Aisha take ba da labari ba wani ba a lokacin manzan Allah ta ce shayarwa goma ta take haramta armi tsakanin mutum da mace wanda suka sha nono guda a wajen uwa guda ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye a duniya sai aka shahe biyar aka tabbata su biyar yanzu nan sai saura gina a haka manzan Allah ya mutu yanzu daga ba a iya samun wani al'amari ba za a iya samu ba kaga wannan riwaya ta inganta to me ta galiban ana shine wannan marawatun guda ɗaya ta ne bayan manzan Allah ya mutu ya aka shahi biyar shine ta galiba to wannan marawaitan kana ji Ahmad ibn Hanbal ya ce ku ka ji illa shi din na gwargo kazzab magariyaci kuma illa shi ta biyu kallibul ahadith yana juyo ahadith abinda aka ce za a yi eh sai ba a yi ni ba abinda aka ce an yi ce za a yi eh ne Umar da an yi da za a yi zan shagura Umar da na shagura tana iya yi ka fasa ka sha ku ta kai ka shagura Allah ka tartar da mu wa qala ibn al-madini Ali ibn al-Madini babban malamin al-Imam al-Bukhari malaman sira suka ce lokacin da al-Imam al-Bukhari ya samu Ali ibn al-Madini ba su zuwa neman ilimi na hadisi wajen kowa ya girma da ya kama malamin saboda tsan tsagoran wannan Ali yanda ya tattara ilimin hadisi Ali ibn al-Madini yake cewa al-Waqidi shi wannan mutum wanda ake cewa shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi yad'u al-hadith yana kirkirar hadisi na ƙarya kada kawai sashi cikin madai ya sashi cikin sanad shi da kansu wai ya kirkira ji ba bai ma ji ba ka lura zai ce annabi ya ce in ka ce daga waye faɗi wani marawaci wanda yana riwaya ka lura sai ya ce shi kuma ya ce ya ji daga waye duk abin da ya faɗi ma yana iya yi ka lura ya ba ul hadis sai nan ake gane shi yayi ƙarya shine wannan marawacin da ya ce yana riwaya shi kuma ya rawaito wata riwaya safanin wannan to wanda suka rawaito daga wajen shi kuma su kuma ce ta ne kuma suka saba wannan da za a yi aiki da wa'in san ka gani ko to sanan ne malamai suke iya gane makareci ka san Allah ka tarbar da mu malamai nawa suka ce makareci ibn hajar al-asqalani na'am ahmad ibn hanbal na'am ali ibn al-madini shaykh al-bukhari qultu hinati wa fi du'afa as-sajir in kadi ba du'afa as-sajir na al-shaykh muhammad ibn isma'il yani al-bukhari qala fi tarjumatan da yazo jan tarjumar sunayen in kadi ba tarjuma ta 334 al-imam al-bukhari yace muhammad ibn umar al-waqidi matrufan jiya mun haɗu mawadi faskin bukari abu nawa ne yake haɗu wanda in ya haɗu an wasa aiki da kai ba karɓar ruwa ne sakatu an hugo malaman hadisi sun yi shuru a kan shi ma'ana ba sai raba da shi banda wani ma munkaru da hadisi shi wannan hadisin shi abin kyama ne to na uku ha maturukan sai ta wannan ai maturukan ai an wasa aiki da shi to al-imam al-bukhari haka ya faɗa cikin abu afa'u sagir su ne yayi abu afa'u al-kabir kuma yayi ne abu afa'u sagir to gashi nan al-Imam al-Bukhari nasai al-Imam an-Nasa'i sahibu sunan fi akhir kitabihi a ƙarshen littafin shi kun san shi ko Abu wal Maturukin su bi ne suka rubuta shi ko da shi da al-Imam ad-Dara ko Dani a safaha a safaha ta 123 yace wal kazzabuna al-ma'rufuna bi wabi al-hadisi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama arba'atun ayya sanu kai kun harrace magariyata wanda duk malaman hadisi sun yi ittifaki su kawai dama magariyata ne wanda kawai suke kirkirar magana su jingina ce zuwa ga manzan Allah su hudu ne su wannan wai ba yana jin bakin su bakin nan kowa ma kawai ga baka san su ba baka da ilimin hadisi dukkan malaman hadisi irin su al-Imam al-Mizzi irin su al-Imam ad-Darqutni irin su al-Imam al-Baihaqi irin su Ibn Asakir Ibn Hajar al-Imam az-Zahabi Ibn Kathir duk wasu malaman hadisi da kasar sun san da waɗannan mutanen guda hudu yanzu ana buƙatar kenan gobe karatun mu na gobe kowa zai kasu nan saka a to in baka rike ba makaryaci na hadisi to yake ne zaka rike eh na'am to ga tunan zai zano نعم قاتلنا زي زانو زيت والكذابون المعروف بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نوركو ابن أبي يحيى بالمدينة ابن أبي يحيى بالمدينة شو أنا هلأ قام عندي جرايوة المدينة جرايوة نوركو جنا نبي والواجد ببغداد ده الإمام الواجد محمد بن عمر ببغداد شو كما كان إيراكين بغداد جنا كاجيتر في إيراك إذا تاجيتر إذا بغداد كان ده رواية بغداد kuma Bagdad idan ma malaman nahu sun yi tabbatar zuwa Bagdad da dalai ne kenan da dalai guda biyu ɗaya da warko a sa alif kuma a ƙara da Allah ka zartar da mu nawa kina ka samu bi ko muqatil ibn Sulaiman bi Khurasan da muqatil ibn Sulaiman shi kuma a yankin Khurasan yankin su ibn Taymiyyah kenan ko wa Muhammad ibn Sa'id bi Sham da Muhammad ibn Sa'id shi kuma a Sham yuqrabu bil maslub shi kuma wannan abin da aka sani Muhammad ibn Sa'id al-Maslub kaza a hausa ne aka ce Muhammad dan Sa'id wanda aka tsire shi na yadda aka annabi Isa a ƙaryar filmin Kirista to shine al-masulu ba ma'ana ta tattan magarisi kenan to wannan mutanen guda hudu ku rike duk inda ka gansa a isnadin riwaya wannan riwaya ba aiki da ita Ibn Abi Yahya bil Madina wa um wa Muhammad ibn Umar al-Waqidi bi Baghdad wa Muqatil ibn Sulaiman bi Khurasan wa Muhammad ibn Sa'id bi Sham yu'rabu bil masulub wannan ita ta alkunya shi yu'rabu بالمسلوب أتى سيدي محمد المسلوب وأتى محمد بن سعيد المسلوب فهذا الإسناد من من أسقط إسناد في الدنيا وأن إسناد شيني ما في جيفة ما في واطوة ما في جيوة دش أدك الرأيوة الدنيا أتني إسناد دينا هدي سنة هذا سنة جيبا ويدك ما لم ينبي سكي ولد سكي منه سكي وسيدش الدنيا كان لكن هيقول لك سوين قدام من هذا ما نهيت لقوانا يتبين أن طرق الحديث أن طرق القصة السبع ذاك غاني للي هنيوين وين انكسوسهم قدابك ويدك وانا مكزانوس لا تخلوا من الكذابين والمتروكين والمجروحين والمجهولين والمدلسين بنت وفنت ودي كسامو مكريتا ko ka samu wanda an masa aiki da riwayarsu ko ka samu wanda ba a ma san sa ba ko ka samu almudallisina masu ne mana huci a wajen riwaya mun san tadlisi ko shine maimakon ka ce ga maimakon ka ce haddasani awwal ibnu sani ibnu zakariya kaga awwal ibnu sani ibnu zakariya al-bakarawi san bukari kenan ko kaga da yaji zaman gane didi ne ake ne ko amma ka ce haddasani didi to ai didi ko sai ka ambace shi didi a mare ba su yi ba dubu haddasani didi an Usman wani zai fara kuma sunan jirgi an Yasir an Yusuf an Abdulrazzaq an Umar sai ta zanima yau shi didi kuma da gangan ne tadilisi ne to talbuta zai dan ya san ku muka san shi ko ga gani to amma dukkan tsari tadilisin da kuma malaman hadisi ya san gane wa kake ni billahi alazim wannan kadiba zo nan mutanen dan ka san Allah bas baiwa duk tadilisin da zaka yi wani dan masiwa mai ilimin hadisi ya ce wani ne gide wani shi ne ake ce mashi wani bai na diba tarihin wani ya ce ana kiran shi da suna kaza sai wadi ma adadin sunan da ake wadi mashi wanda na kiran yan da alkunya ai malaman nan mutanen Allah saka musu da alheri kana ji al-Imam an-Nawawi a cikin kadiribin rawikin shi yake cewa al-isnadu min ad-din wa laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a amma an turo magana ne daga Abdullah ibn al-Mubarak at-Tabi a cikin littafin shi az-Zuhd Allah ka daraja ka yace wa'annan dukkan hanyoyin da aka rawaito hadisin guda bakwai bisa wufanta ne ake nuna da wufanta bisa rabuwa ko dai a cikin marawaitan a samu makaryata ko wanda an wasa aiki da zanzansu ko kuma wanda kwata-kwata ma ba a san su ba akan ilimi na riwaya ko kuma masu cuta wajen riwaya suna almudallisi na fauka zalika sanadu fil isnad sama ma da wannan sakadi kin a cikin isnadi ma'ana kuskuren ya ma huta sakad domin in aka ce sakad shine a cikin riwaya a samu wasu marawata guda biyu wanda ba a ambaci ba sunan su galura akalla ko uku ko a samu ɗaya ma daga ciki malaka so kamar ji kawli bin ishaq kamar yadda yabo cikin wadal ibn ishaq wa gairihi mimman naqalu al-kabar wadanda su ne suka fara samu labarin shi ma yazu umuna in suka wadi riwaya sai ne shi ma yazu umuna fa marra bi imra'atin yace ne shi ma yazu umuna go yace gina min bani ne khata'am kaza fa marra bi imra'atin yace ne shi ma yazu umuna ne labarin ne yake cewa sai wuce wata mata amma cikin abin da suke cewa ba wannan matar tana cikin kabilan khata'am abin da suke cewa an gaji kacewa abin da suke cewa kai ma ne bakin rabu da abin da suke faɗa wa kaunu ba abuhum nubi'idu wani kuma ɗaya daga cikin marautan yake wai an bani labari waye ya baka labarin bayan shi wanda ya baka labarin kuma da zamu bincike ka shi kuma wa baki labari nawa ake bin ka bashi guda biyu nubi'idu an bani labari jumla ce majahula kenan ko waye ya baka labarin ka wata sunan shi tukun ai bincike a kan shi ana karɓar riwaya a wajen shi ko ba a karɓa bayan wannan shi kuma waye ba shi labarin akwai aiki algo masha Allah ya ce to haka zaka iske ko nubdi'itu mala yana bana bayar bisi gati da mabani da majahul ka ga zo ne da siga ne ne bakin da aka gina shi akan kasa gane ma wani Allah ka dardar da malhuzatun yace barin dan buga muku misali kadan zan dan hararo wasu wanda suke koyayyu wanda wasu daga cikin malamai suna gane su wasu ba su gane kadi ya taqawwalu alaina man la dirayata lahu bi hadha al-fan wani daga cikin wanda bai kware ba akan wannan fannin na ilmul musabalaha ta iya yiwa ya faɗi wata magana akan ma'ana ya soke mutawahhiman yana shi a ganin shi ina ce at-tawahhum shine kai tsammanin abu amma kuma ba haka bane kaga ai ba tsammanin ka ba za a yi yana mai tsammanin annal qissata ja'at min sab'ati duruj sai ai qissar ta zo ne ta hanya guda bakwai a ba haka da yake ne wa anna dha'ifa yuqawwi ba'dahu ba'da yace to ai akwai ka'ida ta malaman hadisi ko in an samu bu'afa biyawa kuma labarin da ya zo iri da to ai bangaren su suna karfafa bangare da hada gina ai ai gidan in kun lura daga cikin yusuf zuwa fa ne ko kuma kazzabo ne eh da maduruko ne ko da mudallizo ne ko to wannan kuma su kuma su ne gayatu da jari karshen suka a sai kai ne mudallizin karshen suka a sai kai ne kazzabun karshen suka a sai kai ne maturukan karshen suka Allah ka darkar da to mana yace to sarawai zamu masa rajidin ba ana nihin kissar ta zo ta hanya bakwai ba a kissar ce bakwai kun lura ba ana nihin mai riwayar ba ce bakwai ba kissar ce guda bakwai ko gagan saboda ka lura duka kissar ɗaya ce labarin ne ake samu a wani guri a samu ƙari a wani guri in kun lura da hadisin dukan shi in kun lura ma'ana ɗaya ne ke ba da bidi ko ba ga wani baban shi ya huto da shi yana ɗan sarmin za su kai ziyara wata ƙabila wanda suna da alaƙa da ita ta jini ko sai suka huce wata mata a gindin ka'aba riwayar ɗaya kenan ko tana bujurwa da kanta tana tallal abin tana tallal mine sai salka ta shan ruwa tana bujurwa ga kanta ga duk wanda ta gani a riwaya ta biyu a gindin Ka'aba ko a riwaya ta biyu kenan ko bakin nan ne sai suka isa wancan kabilan ya aka daidaita tsankanin Aminatu da Abdullahi shikenan aka dalma masa arimi kawai ya kwanta da ita aka samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya saba hakan da gobe duka amara wata kawai ka iya samun tsari da mine da rage kuma kaga al'imamu dara gudun kaga ya kawo ta fa'ida ma cewa shi wajen ɓangaren cewa matar makanta sai da aka samu wajen maganganu nawa eh maganganu na daga kabila daban-daban na ita matar kanta yana gama da suna babu mutum ɗaya ita ce kuma ita bace kuma da aka kabila wajen biya to ita matar wai da aka ce ta kabila duka kabila ta ta ce ko kuma a wasu ne daban-daban wannan kanshi a riwaya ai ya ta je ni kenan ko mu bar wannan maganar ta baya gashi nan zai fita rabbi didi wanda bashi da cikakken ilimin diraya wanda bai gane ba ya ilimin hadisi yake zai iya cewa ai ai shi kenan illa an samu kisosi ta hanyoyi guda bakwai kuma kowace kisar an ce ba'i ba ne shi kenan kawai fabba'if wa ba'if izajita ma'ami ne ya kuna ni ƙauyen kenan ko na samu ba'ifi da ba'ifi ma'ana rago da rago to suka haɗu guri guda su kama masu gani to kamar yadda su malaman hadisan suke son an samu riwaya ba'ifiya daban Allah aka samu wata riwaya ba'ifiya ba irin wannan riwaya da kuma ba rijal din ba ga wani ai rijal sun kwaɗe ra'ayi ko ku lura ba hallo wata daban ya suka yi yawa suka kai hudu ko biyar ko shidda to in ya zama to duka zantan nasu iri ɗaya ne ka lura to a dalilin wasu sai a ɗau matsayin riwayar a iya aiki da ita to ai ita irin wannan tsarin ai ba a haka bane ta zo in kun lura a kowace riwaya sai an samu ko dai masarukun ko dai mudallisun ko dai kazzabun ko ita kuma irin wannan ba a mata basbari ma kuma ba a mata ruha ruha ko dure ta yi malam gashi nan zai musu rabi kulitu sai na ce ta kawiyatu na hadisi bi kasiratar tsoro karfafa hadisi wai saboda ya zo ta hanyoyi da yawa laisa ala idlaqihi ba wai akan karan shi hadisin ya zo ta hanyar biya bane wata ba mun gan ake karfafa shi kuma a dauke shi ai hujja da shi ai su qala al-hafiz ibnu kathir kamar yadda al-imam al-hafiz ibnu kathir ya faɗa a cikin ikhtisar ulum al-hadith safaha ta 23 la yulzam min wurud al-hadith min durujin muta'addida ba wai an lazamta ba kun san me yake da lazamta ba wai dole bane shine la yulzam ba wai an lazamta ba ma'ana ba wai dole bane kasance wani hadisi ya zo ta hanyoyi daban kuma da yawa an ya kuna hasan da ya kuma hasan a bi itibari kullu tsor ya an lura ba da kowace hanyar da ya zo a wani yanayi ya zo yanzu dan Allah didi san tambaye ka wancan hadisin a cikin riwaya shi an samu mudalli wanda kalka mace riwayar kadai aka samu mudalli to ba a gida wannan riwayar kuma ta biyu ai wannan kaga ai zaka ce da inganta ba ko ya kuma ba'idi ko a wannan riwayar kuma aka samu kazzab shi ma kuma ga idi ko a wannan riwayar kuma sai aka samu wahi shi ma kuma ga idi ko a wannan riwayar sai aka samu majahuli shi ma kuma mene a wannan riwayar sai aka samu mu'ubar kadiba ka gani a wannan riwayar sai aka samu ibn biraji kadiba ka gani yanzu ana ya yi a ce abda'if a kowace karantanta ba ita karantanta ba a yi gida yanzu example ina a wannan example a samu ba'abun yasir a samu rauni ne ne sassauka karamin rauni ita ma wannan aka samu karamin rauni ita ma wannan dukansu guda biyar mai inkarin mai kasancewar tun da aka samu duka rauni ne ta iya yiwa abin yayi kama da gaskiya sai ayi aiki da ita mai inkari to matsalar kowace an san na ba'afan shadidan wa saboda akwai ba bikin da yake a samu makarici a cikin liwa makarici guda wa bibi duka iya sakula musu ko lissafi to da haka dai ibnu kasir Allah madaukakin sarki ya fitar da gafara ya ce ba wai wajibi bane a ce dole ne wai kasancewar zawwala hadisi ta hanyoyi da yawa wai a ce wai dole ne koma haka bi annab da'ifa mu lura dan shi hadisi da'if ya tafawut darajar ta su ba iri ɗaya ba ta hawa hawa ne akwai alhadisu da'if lakin na hu ba'afan yasir akwai kuma alhadisu da'if lakin na hu ba'afan shadidan yanzu da Allah da ka martaba su din al-imamu malik yace idan an samu hadisi wanda ba a bikin shi yana da sauki al'imam malik ya ce ni ina aiki da shi in ya shafi bangaren ba da lada ko kuma ba da lada ko kuma wani aiki wanda zaka yi Allah ɗaukaka ta amma ba a wajen hukunci ka gane eh wasu daga cikin malamai irin sa al-imam al-bukhari suka ce su ba ruwan da wani kama kama kawai da hadisin da bai inganta ba a ko ina ba dole tunda matsalar in an ce hadisi ko maganar annabi a maganar annabi kuma babu kwankwan shi kuma an ce hadisi ga yi babu tabbata ina fatan mun bayyana to amma yanzu didi ko da al-imam malik da al-imam abu hanifa wanda daga cikin al-a'immatul arba' su biyu ne suke kan hujja da hadisi ba'i al-imamu shafi'i al-imamu ahmad ibn hanbal su sun yi ittifaqi cewa ba su yarda ba da kan hujja da hadisi ba'i kawai dole hadisi ya zama to hasan gome ne ko sahih ko kuma hadisi ya samu shawahi ko ya samu mutaba'at wannan dole ne an samu haka za su yi aiki da shi to shi kenan didi yanzu maganar da nake ma kaddara al-imamu malik ko kuma al-imamu abu hanifa kin su ne masu kan hujja da hadisi ba'i ko to su mata suka yi ɗaya raunin naji ba mai tsanani ba to wayannan wanda aka zano raunin nasu ya dace ko wata hanyar kuma ko to shine anan malam yake baka labari yake cewa shi abin da ya kamata mutane su gane ibnu kasir a cikin ikhtisar ulumul hadith yake sa abin da ya kamata su gane cewa shi hadisi ba'idun ya tafawut matsayin zo ba ɗaya bane wani yayi wani wani zaka samu raunin kadan ne wani wa me yawa ne yace faminu daga cikin hadisi ba'id ma la yazuru bil mutaba'at akwai wanda shi bai gushewa da mutaba zai samu wasu wanda za su biyo irin labarin da ya bada ya ani la yu'assar kaunihi tabi'an aw matabu'an baya tasirin kasancewar ko an mashi biyayya ko ba a mashi ba ko shine zai bi ko kuma a wasu ne za su bada labari irin nashi aka tambaye shi to ya kake ne nan kun gane dai abin da yake ibnu kace yace faminu daga cikin hadisi ba'id akwai wanda ma la yazulu bil mutaba'at wannan raunin nashi zai gushewa ko da an samu shi zuciya ina wannan raunin da ya mallako mashi to in aka samu mata ba a dubu ba ta iya ture mashi wannan aibin nashi ba ku gane ba ya ce ya'ani abin da yake ni la yu asaru kaunihi tabi'an zai iya mashi tasiri ma'ana zai iya tsaida shi zai iya ba shi muhimmanci zai iya hudda shi daga wannan matsalar ko dai ya kasance tabi'an shi wannan kin hadisin ba ibn shine ya bi wani ko ga gane a ya zama to asalin maganar ba shi bane ka lura wani ne to kuma shi ta shi ta dace da irin wannan ka lura to ko ta dace da irin wannan shi wannan shi ba ya gire ka lura ko kuma a ya zama to au ya kuna matabu an ko kuma a shine ware wadin magana kuma wani daga baya ya zo ka lura yayi magana irin ta shi dan shi ya bi nan ma aka bi shi yace to irin wannan yace kun san kamar wata irin riwaya aka ce a ba sani ba yace ka riwaya ta kazzabi na wal mataruki to magana da muka akan me muka kamar riwayar makariyata to da an masa karbar riwayar su sun aka same su in aka samu shaida dubu ta faɗi irin nasu to ba aiki da nasu ne ba aiki da shaidai da shaidai da wancan kaga nan didi in kun ajiye hankalin ku ibnu kasiri ya kara mana wata fa'idar ilimi ashe cewa ashe akwai mutanen da in aka same su a ruwaya babu wani shawahid babu wani mutaba'at wanda take sa wannan hadisin ne aka hujja da shi in dai wannan hadisin ne an masa aiki da shi al'abad dan haka nan abin da yake so nuna cewa wannan hadisi wanda yake nuna cewa hasken manzan Allah wanda ya cire daga jikin baban shi ya zo ya faɗa akan manzan Allah yana nuna cewa riwayoyin wannan babu yanda za a samu wasu mutaba'at wanda mene za su iya taimaka masa akan hujja da yana so nuna ma cewa duk inda ka ga hadisin da yake nuna cewa ai hasken manzan Allah ya cire ne daga jikin baban shi tukwan mene ya zo da kuma shi to ka ce wannan riwaya riwaya ce ta ƙarya kuma dukkan malaman hadisi na duniya wanda ake jin sun ƙaryata wannan hadisin sun ce wannan hadisin bai inganta ba masha Allah yake cewa kultu sai na ce bal qissatu wahiyatun banda wannan kuma qissal madikan ta gariya wa kama bayyana kamar da muka bayyana anna turuq lalle hanyoyin tazidu qissata wa hanan ala wa han tana karawa qissal rauni kan rauni ma'ana abinda qissar take nuna ma kaman ada abinda aka rawato ƙarya ne to yanzu qissar abinda take nuna ƙarya ta ma karu ha to in baka manta ba malamin yanzu ada a cikin riwayar kamar a mutum biyar ya samu makariti guda a wata a cikin riwayar ya samu mudallisi guda a wata a cikin riwayar ya samu sake da guda yanzu ya aka samu dibafa a riwaya guda an samu makarita hudu mara yanzu ban tambaye ka a riwaya guda aka samu makariti guda a wata ne aka samu biyu wani ya tsanani daga cikin riwayar ne biyu to wata ya aka samu uku wani ya tsanani wata kuma aka samu hudu kuma gani kamar a ka'idar malaman hadisi duk riwayar da aka samu ƙarfi ɗaya ba to ko da duka sauran masu ƙadin to ba a yi da wani riwaya kaddara ba a samu mutum takwas ba bakwai kin dukan su fi ƙadin sai aka samu kazzabul wahid wani riwayar ba a yi da ita kuma basta kuma ibnu kasir yana so nuna ma cewa bayan ba aiki ita yanzu ba ya rage ka sai ai a wata riwaya an samu kaza sun mata shaida to ka lura yace to duk inda aka samu riwayatil kazzabina wal matarukina to la yutaba'u ne wala yushahid ba a musu muta ba kuma ba a musu shaida ko na riwayar an yi ne an shahi tabbata ake yan ina da saboda kaman dan karatun yayi muhimmanci kuma a gane eh za mu tsaya daga nan inda tsaya da magana to da sauran lokaci da amma kana ya ta na'am نعم هذه كذا نعم فهم سيدنا باكين الصحيح الذي يناقض هذه القصة الواهية ما لي yake cewa tanaqub kuma in mun lura a kissocin da aka zano a baya akwai at-tanaqub akwai tabka da walwala mun lura amma zai bayani hadal kabarul munkar ko kuma hadal kabarul munkar wannan labarin abin kyama allati ja'at bihi hadhihi al-qissa al-wahiya wadda wannan kissar ta ƙarya ta zo da shi bil mar'ati allati aradat az-zina ala abdullahi abi rasul malam ka diba ka gaba wai kissa sai aka aka ce fa baban manzon Allah wai yana sarmai suna tare da Abdul Muttalib ba kalura ba sun zo za su wuce gindin Ka'aba wata mace ce ta nema ta yi zina da shi a kissar kai kanka ka san ai ƙarya ne sannan eh ki ya ce ai wanda nake tare da shi ba yanda za a yi in saba mishi kuma babu yanda za a yi rabu da shi ya ce to babu matsala ina jiran ka har ka zago kuna tana aigo to malam ya ce in kun lura da haka ya ce ala abdullah abin rasul sallallahu alaihi wannan abdullah kuma baban manzan Allah ne ya ce wa rafa ba sai watsi da magana lokacin da ta miji daini ne sai watsi da magana li annahu kana ma'a abihi wai dan abin da yasa yayi watsi da wannan magana dan yana tare da baban shi amma ku lura ba wai li annahu ba ce wanda take nuna cewa da bayya tare da baban shi ne da yayi daga dan baban manzan Allah in ka karanta kissa tarihi da amma mutumin girki kahin ma ya ayi manzan Allah kahin ya arima amina to dama mutumin kirki kamar yadda zo cikin sira na Nasiruddin Al-Albani sira as-sahiha wala yuridu an ya'siyahu bayya so saba baban shi wala yastati wa an yufariqahu sannan baya so ya rabu da baban shi wa in ta'ajaba fa ajabun raddi ne zai mutum in za ka yi mamaki ka yi mamaki ƙaulu ha'ula ilwabba'ina faɗar waɗannan makaryata masu ƙirƙirar ƙarya anna abdullahi ba da an tazawwaja aminatu umman nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle abdullahi bayan ya auri aminatu uwar manzan Allah wa hamalat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ɗau ciki na manzan Allah lam yamsal mar'atin lati da atuhu ila zina wace man ce ba wannan matar wadda ta kira yake zuwa zina sai da za ka gane wai ƙarya ce ba ko bayan an ɗarba masa armi da ya kwanta da ita an samu ciki wai a haka ma bai man sai wannan matan yana nuna cewa shi kan shi wannan kissa tun mutumci ne ga baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane malam yake ta fa karaja min indi aminat suka ce waye fito daga wajen aminat kullura kun gane abinda malam yake ni kaman cewa a kissalin da suka nuna cewa kaga lokacin da ya wuce wannan matar da suka je can aka musu armi da amina dago kuma a daren ran nan kuma tabe kwanta dago aka samu cikin manzan Allah dago wai kalli kaman wai yana tashi ba dai tashi ya je wajen wancan mata ne suke so su nuna cewa har yanzu ne yana son cikin hazi ya shigo suke so su ce kenan ko hatta asal mara a goma ya zo wajen wannan matar wa jalasa ilaiha kuma ya zamana a gindinta wa qala la hayya mata malaki me yake damun ki la ta'rubina alayya al-yawma mithla allazi arabti am me yasa yau bikki mana tayin da kika mana jiya fakada dai tace kad fara daka nur ai wannan hasken ya rabu da kai allazi kana fika wanda jiya na ganshi a tattare da kai jiya a lokacin da ka zo na ga fuskar ka tana haske a wata ruwa da an ce hasken ya tashi ne hade zuwa sama ta daya na ga jikinka yana kyalli to yanzu kuma da ka komo sai na ga hasken ya rabu da kai bai laisa li bika al-yawma hajatun yau ban da bukatar bane ba kai ko birge kama masa birge malati unzur kaifa sawwalat li ha'ula'il wabba'ina ko kuma kaifa suwilat li ha'ula'il wabba'ina ko kuma sawwalat li ha'ula'il wabba'ina anfusuhum kadiban kaza yanda waɗannan manya manyan makaryata ya yaran su ta kawata musu cewa irin wannan magana da mummuna li yaba'u misal hadhihi al-qissati al-wahiya suka dau wannan watan kwatin irin wannan kisar wadda take ta ƙarya Allah ta ta naqudul ahadisu sayyiha wanda ta warware ta ƙaryata hadisai wanda suke ingantattu min taharadin wajen bangaren tsarkakewa baban manzon Allah kai mun gane wa sharafil anbiya kuma da daukaka ta annabawa wa anna hadhihi tahara kuma wannan tsarkakar wanda ake magana akan ta wa hadha sharaf da wannan daukakar min dalailu nubuwatihim yana daga cikin shiryatuwar cewa kasancewar annabata to ba ta zawa ta wani hanya kun gane abin da yake ni duk wani annabi wanda ka sani to kayan a aihe shi ko uban shi kana ji ko ya zama to musamman kirki ba ina nihin kullura ina ce musamman kirki ba shi da alaƙa cewa ka ce ai annabi wani uban shi kafiri ne a wannan wani isu ilahi ne da ka gane bai ya iya hudda cewa mutum kafiri ne kuma ya zama to musamman kirki tunda shi lafazin musamman kirki wani lafazi ne wanda yake ma'aruf al'ada wanda al'ada musamman musamman kirki waye musamman kirki mai girmama mutane mai karamci mai kyauta mai saka fuska wanda ake mu'amala da shi wanda duk wani abu wanda ya shahi bangaren a taimaka za ga ya shiga ciki wannan shine mutumin gari wanda ba fasiki bane ba mazinaci bane ba dan iska bane ko da ya zama to kafiri ne ana iya ce mishi wani ne mutumin kirki ne ko kira auna in yana irin wannan dabi'o'i ne kace mutumin kirki akwai istilahi na mutumin kirki a bangaren shari'a kuma akwai istilahi na mutumin kirki a bangaren al'ada na ya kamata mu gane to yanda malaman sira suka ka daman mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daman mutumin kirki ne, tun ma a jahiliya. Mutum ne wanda ya shiga sha'anin mutane, mutum ne mai yawan kyauta, mutum ne wanda bashi da lokacin da zai zo fada ya zauna ku yi hira, yawan bulaguro gare shi saboda ya sabke mene haƙƙin iyali mutum ne mai yawan bulaguro in ya wuta bulaguro yana wata yana kwana ashirin kwana ashirin da biyar daman ɗan tabara da yawan bulaguro gare shi saboda sabke mene haƙƙul iyali ina fatan mun fahimta malam yake cewa to dukkan annabawa in ka bibi tarihin za ga kahin su kasance annabawa sai Allah ya tsarkake mahaifiyarsu da ubansu dan saboda kai kafirai su samu hanyar suka ko ga gani wani kafiri zai iya ta kai wa baban naka anan muka same shi da wance to duk wanda annabin da zai fito Allah ya kare uban shi da zai yi zan ba zai baka dama ba ka zama yasa dan kar a tutu wanda yake shirin muduwa daga tsatsanka ai malam hikima ce wanda ake kaddarawa ta gaba wanda shi Allah ya san cewa abin in ya kasance kuma ga yanda za a soke ɗanka da shi kar ku mance a jahiliya a nan ma za ka irin wannan illa da nake faɗi ana sukan mutane ne duk da annabi ya nuna cewa wannan al'ada ce ta ne ta jahiliya Allah ka zartar da mu to ƴan uwa ina ga dan saboda gobe mu kawo as-sahihu allazi yunaqidu hadhihi al-qissatu al-wahiya kaga nan mala ya nuna cewa a kissar akwai tanaqubi tabka da walwala bayan cewa kuma kissar in an bibiye ta a lafazin sun ci mutuncin mahaifin manzan Allah shi kanshi annabi ma sun ci mutunci amma ku lura da abin da suka faɗa to don haka cewa kaga shi ne yake cewa duk abu wanda yake na ƙarya ne ka ayyuka ya saba abu wanda yake na daidai kaga in ka koma sahihun tsira na nasiru dinin albani yace duk wani annabi in Allah zai yi shi annabi zai mai da uwan shi mutanen kirki mutanen kirki a al'ada mun lura ba a shari'a ba rika fahimta wani ya iya taso ya aka yi baban annabi Ibrahim Kaburi ne ya aka yi kaza sai Allah ma da baka gane ba koma karatu na baya ka gane da me ake ne an yi bayani akan wannan to biya ba mai magana kan wannan babu gobe za mu tashi kenan kisosi ingantattu wanda suke nuna cewa wannan kisosin ƙarya ne kuma su kawo ba kuma abin da ya inganta kuma a riwaya sahihiya dangane da cewa shi manzon Allah ya ne ne aka yi ya samu kuma ya aka yi armin ita aminatun da shi Abdullahi Allah ka tartar da mu na'am babu masu magana kan wannan Yau, ta wannan kan aika da نعم قلنا ذا زانوس ابن أبي يحيى بالمدينة شيء مدينة يجي لي وجنه والواجدي ببغداد لو جنه ومقاتل ابن سليمان بخراسان نعم ومحمد بن سعيد بالشام لو جنه يوا شي كما الشام يعرف بالمسلوب انا مش لقبي ne مسلوب بقى Allah ka tarta da mai kurke su kenan ba to bal mai magana akan wannan karatun da aka yi a Hausa kaman ma yi utabar min hadihi rikista me za mu iya lura a wani kisosin da maka karku manta abubuwa biyu ne ake so kawai lura na na hasken asalin shi daga jikin baban shi da kuma ya turi daga jikin baban shi ya koma ni kuma he na ce a ka'ida ta Allah zai fi da hasken wani ya ba wani ya dai a kai ma ba ka naka wanda ya nan wani ko muna da hujjan zai hadisin zai ka haka nan Allah ka tartar da mu nan mahaifin manzan Allah da cewa karuwa ta mashi kai kuma bai ce mata ba a ruwa na da kigo bai tsawata mata wanda kuma shi kuma in ka koma sahihu tsira na nasiru dinul albani cewa shi kuma mahaifin manzan Allah ba a ma san shi ba da abin da suka faɗa mutumin kirki ne kaman ne ruwan shi da mata sannan yana mu'amala da mutane kuma ban ruwan shi ma abin da ya dane shi shine ne sarkewa haƙƙin iyali kamar yadda duk wanda ya karanta tarihin abdullahi baban manzan Allah za ga wani abubuwan da na waɗi shine aka tabbata su mishi mutum ne mai yayiya mutum ne mai sarsarsan hali yana mu'amala da jama'a da shi da kaskanta su da ke a duka diyan abdul muttalib kana ji bawan da ya kai baban manzan Allah a tarwabu kuma babu wanda suka tsana kamar shi kuma da Allah ta shi kuma ya yi sanya mutumin da ya yi kowa ɗaukaka ya hoto ta tsakan shi ka ji Allah diba dibi ya an ƙari ma hazar an tsane ka ya ce to shi kenan ya yi kowa yau ku ci gaba da hazar da aka zo duka a wanda suke yayin mahaifin manzan Allah guda goma sha biyu shi ne na sha biyu su sha ɗaya duka sun tsani baban manzan Allah an ɗauke shi ba kowa ba amma da Allah ta shi kuma ya ce to shi ne mai ɗaukar kaga ne janyo miki wani abu to jawar ɗabi'a da haƙuri da jimiri akan duk cutar da suke mishi baya mai damu shi kenan ko babu mai magana subhanaka allahumma ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صديق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة اللهم أدخلنا جنتك برحمتك اللهم أدخلنا جنتك برحمتك اللهم أدخلنا جنتك برحمتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوت رأسي وسد الكلى